Masu saurari, Assalamu alaikum. Za ku saurari tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin Ashek Maulana Khalifa Sani Zaria wanda yake gabatarwa a babban masallaci na Juma'a na masarautar garin Zazzau. Yusuf Rufa Yusuf Kano nake cewa mu yi saurari lafiya. A karamukallahu bismillah.
Talaji goma goma ga annabi.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره يوم جلاله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله محمد يا رب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا رأيتم في سبيل الله فتوجهوا ولا تقولوا ولا تيأسوا إذا أهلكتم فلن تتقوا على الحياة الدنيا فإن الله وعنده كثيرا فلا تقولوا من قبل وأن الله عليكم فتبينوا إن الله بما تعملون خبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا دليل سكونا آية وقد سمتاني لك الصحابين sun wuce wani mutum daga bane sulaim yana koran tumakinsa ya masu sallama sai suka zaci mai sallama a kan su don sai dai don kaya kan shi ba musulmi ba ne suka kashe shi suka kora dabbobinsa to shi ne Allah ke cewa ya masu imani إذا ضربت للجهاد إذا كنت فيها سبب ياجي في سبيل الله فتبينوا كركفانا متاني هكا كوي كوني مباني وفي قراءة بالمثلثة فتثبتوا كوني متبترا ولا تقولوا كركشي لمن ألقى إليكم السلام نون يمكو سلم بالألف والدنيا سلم وسلاما aittahi da gaisuwa aurin da koyin jami'in aurin inkiya da koyin mika wuya a kan da kalmar shahada allaci ne a maratu alal islam wanda shi ne alamar musulunci to karko ce masalasta mumina kai ba mumini ba ne inna ma kulta haza ta iyata li nafsika ka bari haka ne don kare kanka kuma laka da dukiyanka faƙatar matattulu ku kashe shi kun kashe shi ne tabtago na aran hayatun duniya kuna neman kayan jin daɗin duniya na ganima fa inda Allahi maganin mukasiratun ganima mai yawa ko yana kun Allah tugunikum da za ta wadatar da ku an kashe gabarin kisan mislihi makamantarsa limalihi da wani dukiyarsa kazalika ai kuma haka kuntu ku kasance min qablu can gaba kamin zuwa musulunci ai kamar haka ku to sama jima'akum ana kare muku jinin ku wa amwalukum da dukiyoyin ku min mujarradi qawlikum ash-shahadata tun ran da kuka ce la ilaha illallah kuka samu kariya a jikin rayukan ku da dukiyoyin ومن الله عليكم ألا يمكبيوا بالاجتهاد لشهادة الإيمان والاستقامة للإسواء سولا كما تبينوا daga yanzu duk wanda kuka gani ku nemi bayani don kar ku kashe mumini wa fa'alu ku aikata bil dakhil bil islam wanda ya shigo musulunci kama fa ila bikum kamar yadda aka yi da ku inna ma kana bima ta'maluna amira Allah masana abin da ke daga ta'an shi wanda ya kisan ana ce da shi Usama tun Zaid wanda manzo Allah yake cewa Usama tu ahabbun nas ilayya ma hasha fa'il manzo Allah ya ce kaga Usama tu ina son sa a cikin mutane aisha ne fadima ne kawai take gabansa shi kuma wanda aka kashe sunansa mirdasun nuhaike yana cikin garin fadaka ne to sabon mazan allah in za su je yaki akan gane su da yawan kambara da la ilaha illallah to lokacin da suka dun faro wannan garin suna kabbara suna hailala mutanen garin masu mutunta ba suka watse sai shi wannan mutumin mirdad ya riga ya musulunta da ya ji ga yan uwa sai fito ya hanya ina la assalamu alaikum la ilaha illallah assalamu alaikum la ilaha illallah assalamu alaikum sai bisa kuskure sai kusama din ne yasa kaga wannan zai mana wayo ko ya ga yana da dabbobi mutanen gari sun mutu yana faɗin la'ila Allah kawai ya ɗauka kansa ya kashe bisa kuskure kamin ya dawo gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari ya iso mushi daga Allah yana zuwa gida abinda manzon Allah ya ce masa Usama Usama ka kashe mutum yana la ilaha illallah ka ko san girman la ilaha illallah kafo sun girman lalai ce ya rasu Allah ba da gaske yake ba ya faɗa ne kawai duk ya kare dukiyarsa kara kashe shi annabi ya ce ka tsaga zuciyarsa afala shaqaqta an qabli ka tsaga zuciyarsa balle ka gane cewa gari yake ko gaskiya ka ko san la ilaha illallah Usama ya ce manzon Allah bai rushewa yana maimaita la ilaha illallah wala har ya ce kai ne burin da ma da ƙararren musulunta amma daga nan sai Allah ya ce to an gafarta mishi tun da ya yi aiki bisa kuskure dama shi addini akwai ijtihadi man ijtihada fa asaba fa lahu ajran wa man ijtihada fa hada fa lahu ajrun wahid to ijtihadi yayi a tunaninsa wannan mutum ba musulmi wani to a yi jihadin shi ya kuskure da ya dace zai samu lada biyu lada yi jihadin lada ɗaya to sai ya yi kuskure to da ya yi kuskure ba ya yanzu yana da lada saboda haka Allah ya yi to wannan yana nuna cewa ba wata hanya da mutum zai faɗi la ilaha illallah ku ta mutar shi ba wannan hanya in dai haka zai faru bayan nan ga munafikai gaban manzon Allah Allah ya gaya ma annabi ɗan mota ne ya gaya masa ba zan gafarta musu ba ya gaya masa in ka nema musu gafara to saba'in ma ba zan gafarta musu ba amma dai annabi ya ce da na sai na ƙara a kan saba'in za a karɓa da na ƙara kai Allah ma ya ƙare ya ce masa innal munafiki na fi darakar asal ne amma annabi ya yaƙe su ya kore su suna cikin mutane saboda katangan da la ilaha illallah ta yi masa la ilaha illallah husni man da halahisni azumin alaƙi wannan yana nuna cewa duk inda mai la ilaha illallah yake yana sallah yana azumi yana zaka dole da kira musu musulmi ko min sakonsa sai dai da kira shi fasiki saboda yana shan giya ta kiranci ko da bidar da mutum musulunci mutum na sallah yana shan giya wani fitar musulunci mutum na sallah yana da zai fitar musulunci mutum yana sallah yana ƙarya da fitar musulmi fasiki Allah yana iya ba shi dama ya tuba kamin ya je kamari Allah yana ba shi dama ya bar shi a haka ya je kamarin ga la ilaha illallah wa kayan shari sai kuma a zo ainihin sani shi ne maka madama ya canza ومن يموت ولم يتم من ذنبه فأمره مفولا لربه duk wanda ya mutu bai tuba daga zunubinsa ba karka cewa ne na mutu kuskure ne musulmi ya dubi dan wanda ya ce dan wuta ai wanda dan wuta ne ina ruwan wuta wataƙila ya ma Allah wanda yake guda ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya ga wuta mutu to wannan Allah ya jawo hankalin mu ne duk mutumin da ya ce maka la ilaha illallah ka gan shi a sallah ka gan shi a musulmi to wala ta kulu liman kala in ku musallam Allah ta tambo Allah don kuna neman kayan duniya kawai wannan ke لا يستوي القائلون
Thank you.
لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الرأي والمجاهدون في سبيل الله wanda suka zauna ga barin yaƙi daga cikin mummunai gai rubunan rarrabe in dai ba cuta ke tare da su ba la ya tsawon wasu daidai da wanda suka fi tafi sabilin lahi ba da rafi wannan su istinina ba ne zamanin hawa والمجاهدون لوازون ما في جهاد أكيم تبرجم الله بأموالهم للنوت والنسو وأنفسهم لا يترسو وظن الله المجاهدين ألا يأتي في تماس جهاد بأموالهم للنوت والنسو وأنفسهم كانوا على القائلين النساء والنسو لونا لرجل سمر الشوكان درجة درجة وليلة falalali cewa inu mazu sun yi daidai a cikin niyya amma kuma wanda suka fita sun karu a cikin jihadi bin mubashara da suka shiga yi wa kullum kowanne daga cikin waɗanda suka je jihadi gairu ulul larari da wanda suka zauna ulul lararin kenan wa an Allahu husna Allah ya yi musu alƙawarin da zai wa falallahu al-mujahidin Allah ya bi da masu jihadi alƙa'ini da maza masu zama da kai da rarare a jiran lada azimin mai girma shi ma dalilin safa wannan aya akwai sahabin manzon Allah ana ce shi Abdullahi ibn Umm Maktu yana cikin ladanan manzon Allah shi ne manzon Allah yake cewa idan a wata rana mata na zaune a gaban annabi suna magana sai shi yanzu shi ne ya roga wani ana sai na yin mara ya sai ce ku koya ku koya ga mutum na yara da ya wuce suka ci ta yi maka wani baya ganin baya sun na sai a to ya ji murya murya ba na iya ɗauka to shi ne wanda Allah ya zargi a nan da ya ce a fasa wata walla an ja a hul ama kuma ya je ka da Allah ko zarka ya gan shi zai ce mara mara wanda ubangiji na ya zargi mu ta wani shi to shi ya zo ce wannan Allah ka Allah ya yi makamu inda ba ni makaho ba ne da na yi jihadi ka roƙi Allah ya gaya mun abin da zan yi to sai ya tambayi jibril ce ni kuma sai na tambayi jibril jibril ga wannan makaho ya kawo ƙara shi bai da ido yaya za a yi je jihadi sai ce sai ba na je na tambayo ubangiji akan gairu ulul dalal kawai ya koma ya tambayi ubangiji yace falalla lawal mujahidi ala qa'idi da darajatan to ya kace to gairu kullun da iya ta abin da ake zaune banda masu cuta sai zama masu cutan makanta masu cutan burutaka masu cutar mai Allah ya ce ya dauke masu zuwa jihadi tunda ba za su iya ba amma kowanne an ba shi daraja da lada su an ba su ladan niyya ladan niyya sun samu amma kuma ladan wurin kuma aikin sun rabu a to shi ne Allah ke cewa daraja ce wuri darajoji manazila masaukai ne ba'alwa fauka ba'alin sashi a saman sashi min alkaramati na girmamawa wa magfiratan da gafara wa rahmatin da rahama yanzu bani rufi ne ma al-mafallar wa kana Allah Allah ya kasance gafuran mai gafara ya auliyahi ga ma'amantansa rahimun mai rahama bi ahli da'atihi ga mazuwariyar wanda zala
يتلون عبد الله بن زيد بن والذين لا يؤمنون إذن ولا يجدون نزولا أولئك أن عنهم وكان لا غفورا غفورا ونزل وانا آية لا كانت آية وكان في جماعتين wasu jama'a ne aslamu wasu ka musulunta wala min hajiru ba su hira ba dama mun ga mata cewa duk wanda ya musulunta a zamanin annabi a makka annabi ya hijira dole ne ya hijira inda yana da hali to wannan nan sun musulunta ba su hijira ba aka zo yakin badar sai aka kashe su tare da kafirai to ya musulunci su yake Allah ce inna allazina tawaffawhum malaika hakiki ga waɗannan malaiku suka karbi kayan su zalimi an fasu su zalunci kansu bil maqami da zama ma al kuffari tare da kafirai wa tarkil hijrati da barin hijira wa qalu lahum muwabbihina lokacin da malaikun za su karbi rayukansu sun ce musu suna masu zargi fi makurkun ko kuma kuna ɗan neman ne fi ayi shi a kan wani abu kurkun ko ka kasance fi amurin dininku a cikin al'amarin addini kalu sai suka ce motar na suna yankan hanzari abin da ya samu mai hijira ba kunna mustazabin mu rauna na ne ajiri na masu gajiyawa har ya kamacin dini ga sai da addini fil'alli a cikin ƙasar makka kalu lahum sai mala'ikun ga ce ah ƙasan maka ne kaɗai ƙasa alam taku abdullahi wa fi adad shin ƙasan Allah bai da yarwa ne duk duniyar nan na Allah ne ku gani mana fa tuhajiru ku hijira fiya a ciki min allil kufri ila baladin akhar mai yahana ba za ku yi kaura da ƙasan kafirci zuwa wani gari ba kama fa ala gairukum kamar yadda wadansu mutu suka yi قال الله الله تعالى يسيب أولئك وأنشأنك ma'awaikun makoma su jahannama kusa a tayi muni basirar makoma shi da ita amma Allah ya tozar ya ce illal mustad'afina sai dai wanda su rauni ya hana su fita min rijali daga mazaje wal nisa'i da mata wal wildan da kananan yara alladhina la yastati'una hilatan wanda ba su da dabara la quwwata lahum ala al-hijrati ba su da karfin da za su hijira wala na da ba kudin da za su banda in za su je hijira din sannan haka kuma wala ya hata dole ba su iya shari'a sabilin hanya ma da musan hanya ba ila alal hajjira su zuwa kasan hijira wa ulaika to waɗannan kan rauna ne asallahu ya yi kusa an yi mafuwa Allah ya fi musu وكان الله ألا يكتب عفوا من أقوى ظهورا من غابة
ومن يعلم يجد الذي يجد من القرآن ومن يسير وضعه ومن يقبل المسجد مهاجرا لله ورسوله ثم يدرك الموت وقد وعده أنا وكان له قبولا عظيما وإذا مرضت بنفسي فليس عليكم جناح لن تحضروا من الصلاة يلبسون الحياة والأجل يأخذون إلى الجنة إذا كانوا لهم
ومن يهاجر والذين في سبيل الله أتبرك الدين الله يجد في الأرض وراء من ذي سمون هجرة أتى كثيرا بيوا وسأتى دينوا في الرزق أتيان ومن يخرج دون ذي في من بيته لك جدا مهاجرا إلى الله yana ƙaura zuwa ga Allah wa rasulihi da manzon Allah sun mai idriku wal mawtu sannan mutuwa ya same shi fitare shi akan hanya kamar da ya auku ga wannan mutum ana ce mutum da a ibn ruwan da arabi to Allah ya ce wannan faqad waqa ajruhu ala Allah ladansa ya tabbata wajen Allah wa kana Allah Allah ya kasance gabuwar mai gafara mai rahama shi wannan mutum da ya ji abin da Allah ya faɗa tsoho ne mara lafiya ana kiran shi jindo sai ce wallahi Allah ya ce wanda bai yake da rauni ni ba da rauni ina da dabara ina da kuɗin da zai kai ni Madina fiye da Madina tun da na ji wannan aya wallahi ba zan ƙara kwana a Makka ba ku fitar da ni ku fitar da ni ban iya tafiya aka fitar da shi akan gado har aka zo tandim sai ya mutu a wurin da zai mutu ya ɗauki hannunsa na dama ya ɗora abu ya ce Allah na naka ga na manzon Allah na yi mubaya da kai akan abin da manzanni aka yi mubaya da manzanni sai ya mutu labari ya kai musamman manzon Allah sai suna ce kai da ya iso madina da ya fi masa so kuma kafirai suka dinga tunturewa da dariya sai Allah ya ce a'a har ya ce kala da kamar ya fita ba tun da ya fita ban adu wa qa'a ajruhu ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim shi yasa ake cewa lokaci ne ya fi mu'min khairun min amali niyyar mu'min ya fi aikinsa kaga bai kai madina ba Allah ya ce lalai shi ɗaya daga waɗancan wai za na rasu wai za na rasu filali idan kun yi tafiya a cikin ƙasa falaisa alaikum juna ba laifi a kan an ta fi suru ku yi ƙasar ma'ana ku takaita sallah amina salati daga sallah ai turdu ba ku mai da ita min arba'in daga raka'a hudu ila ishirin zuwa raka'a biyu salloli masu raka'a hudu su ake yin ƙasar dama asuba raka a biyu magariba raka a uku ne ba a rage to shi sa ake ce mata salatu shahi wato sallar zaman gari ko kai tafiya tana da inda take to amma Allah na asar isha'i Allah ce an ba ku dama in tafiya ya kama ku ku rage daga hudu zuwa biyu me zai sa haka in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru idan kun tsoraci waɗanda suka kafarta za su fitile ku kuna cikin sallah bayanin lil'ayi lilwaki in za ka fala mahu malahu wa bayyana ta sunnatu to Allah ya ce idza lamartu tafiya to wani irin tafiya tafiya duk tafiya ne amma wani iri shine shi hadisi ya bayyana annal murada bis safari al-tawi abin nufi da tafiyar da za a yi kasaro mai tsawo وهو شيء أربعة برد برد هدوء وهي إذا مرحلتان مرحلة بيو dan tafiyan ka bai kai mil arba'in da takwas ba ba ku ƙasa mil arba'in da takwas ɗin kuma tafiya kawai ba zuwa da dawa kuma duk a cikin birkin ya nuna cewa ba daga gidanka za ka ba da ɗaukar lissafin ba sai ka fita bayan gari ka wuce garin wannan da za a ce garin wani an fita to sannan za ka fara ƙasar haka nan za ka yi ta yin ƙasar har ka dawo inda ka ɗauka to amma nukan ce wannan adadi don nukan ce iza ja wata albasati na almansu wata ila tilkal balin wayan ka ƙetare gonakin garin sannan za ka fara ƙasar to yanzu wani gonar mutumin zariya yana kaduna bon to ashe yanzu a wancan hukuncin daya in ka ƙetare ɗakunan za a ce wannan zane misali to sai ka bada ƙasar wanka amma yan ce sai ka ƙetare gona kai irin na da to ai ka shirin da kanuma kana cikin gonakin da zane to komai yakan canza gwargwadon yadda halin ya canza wawo ana yawan min kauli bale ta alaikun ruhamu babu laifi a kanku wannan yana nuna cewa annahu rukhsatun dama aka ba ku sauki saboda tafiya akwai wahalhalu sai aka ce an lambanta maka min sallah raka a hudu kamar da shi biyu la wajibin ba wajibi ba ne wa alayhi shafi da kan shi imam shafi ina kafirina hakika kafirai kanu kun kasance aduwan abokan gaba na kun gare ku mubinan bayyanar adawacin mabayyanan nan gaba
وإذا لم تجدهم فأقمت لهم الصلاة فلنقم طائفة منهم حتى لا يدخلوا إلا يدخلون الذين يريدون يسلموا الوائد فإن القهوة مثل لم يسلموا أو يسلموا حتى ويجعلوا مثلهم كأجر وقوم ويخشى الذين كفروا لم يقولون ألسنا بكم وأخشى بكم فيقولون أنكم ما يسوى علينا ولا جناح عليكم من إلا بكم أعلم ما كنتم وإليه أنت مواد ربكم فأقول لكم أن يسيركم أن لا أعلمكم من أمامكم هنا
Malam Allah ya faɗi ƙasar Isalla, wannan sai aka saukar da salatu da hauku, sallar tsoro. Dole a yi sallah kowane hali ake cikin dole, Allah bai ɗauke mutum sallah ba, ko yana kwance inda yana da hankali. jagaro mazala sallallahu alaihi wasallam yana cikin yaki a za yayi za a tsaya ya za lasar yayi za a tsaya lasar sai wata rana aka ro ana yaki a zahar yayi sabai duk suka taro suka sallar la'asar da suka gama sai kafirai suka ce af ai mun rabkana ai da san da suka yi sallar nan suna sujjada nan mu je mu karkashe su a gida amma ba su kawo wani na nan na zuwa irin wannan ai ba su da hankali in sun shiga sallar nan na za mu gama da su yaƙi yaƙi Allah ya ce a to haka ne to haka ne to shi ke bari a kawo muku sauki sai aka kawo salatu kawai Allah ya ce wani zakunta ya Muhammad fihim a cikinsu wa an tumta hafun al'aduwa kuna tsoron abokan gaba ba kamta lahun masala ta katsai da sallah wa hala jara ala adadin al'ur'an fi da kidabi da ya ce ba kamta lahun masala ta bai da mafuru bal ta kuma ɗa'ifatun ma'aka to a raba jama'an biyu wasu yanki su tsaya tare da kai wata ta'akar ɗa'ifatun yanki su tsaya su ba su yi sallah ba waliyahudu al-daifatu allati qaman ma'aka wadannan yankin da suke tare da kai su rike aslahitahum makamu su ma'ahum tare da su fa idza sajadu idan sun yi sujada ai sallu su kai sallah fal yakunu ay daifatu ukhra wadancan yankin da musu yakin ba su zamo min wara'ihim bayan su ya harusuna suna tsaro ila an taqallu salata a gaban sallah idan an gama sallan wata saba hadhihi ta'ifa wannan yankin da suka yi sallah tare da kai so kuma su je su yi tsaro waliyatu da'ifatun wasu yanki su zo ukhra lam yusallu wanda ba su yi sallah ba fa yusallu ma'aka wa ya khudhu surikihi zarahum makamin nan makaran wa aslihatin nan makaman su ma tare da su ila an taqallu salata har kun gama sallah wa qad fa'ala sallallahu alaihi wasallam annabi ya yadda Allah ya hore shi a badin halal kaga muka suka cewa idan sallar tsoron ya zama kashi biyu ne akwai sallar tsoro na zaman gari akwai kuma na tafiya in an same ku a gari ne ana yaki sallar zaman gari in an same ku a wajen jami'an kasar sallar kasar to sai zama ana so a yi liman daya ma mu kashi biyu kamar da za a yi in an zo sai a raba mutanen biyu limamin ya shiga a tada ikama su waɗanda suke bayan shi suna sallan amma su ma da takobi a rataye da su su kuma wanda ba su sallan suna tsaro su kuma sai su tsaya to idan sallan mai raka a kuro ne idan liman ya yi raka a biyu zai masu ishara ku tashi sai su cika raka a biyu ɗin shi kuma yana nan yana ta tayya yana ta addu'a yana ta addu'a to idan aka kai ƙarshe su za su sallame shi mai sallame su za su sallame nasu sai su yi maza su je da makaminan su waɗancan na biyun kuma sai su zo bayan neman sai su yi raka a biyu tare da neman kaga ya biyu da wancan ya biyu da waɗannan shi sai sallame su kuma su cika nasu idan kuma sallan mai raka a biyu ne ko ko a mai raka a biyu ne to idan ya yi ɗaya in ya miƙe tsaye sai ya tsaya a tsaye ɗin sai nuna masu ku cika sa idan suka ci suka yi sallama shi na tsaye yana ta addu'a to a wannan lokacin su kuma waɗancan su kuma su zo sai su cika ɗaya sai ya sallama su ma haka in magariba ne in biyu ne wannan ya ɗaya to Allah ya ce na kawo muku wannan wannan yana nuna cewa sallah tana da muhimmanci ga dai mutuwa a gabanka an to abokin gaba da makami ɗauyar an ce ba ɗauke maka sallah ba sai wata cuta na ƙarya cutar da baka gani ba labari labari ka ji wai kuma wai karkai sallah dan hauka Allah ya ce waddal ladina kafaru kafirai sun yi buri law tadkhuluna da kun rabkana idza qumtum ila salati yayin da kuka tashi zuwa sallah an asni hatikum gabarin makamanku wa amti atikum da kayan ku fa yamilu alaykum su karkato mailatan wahidatan da an yi hamilu alaykum su dauki kawo dauki faya hulukun tukama wannan shine dalilin horo ku rike makami wanda Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana da iko ya kare shi din ya ce wallahu ya asimuka min an-nas to haka ya faru wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita a wannan yaki sai an taro ya je wani korama ana yayyafi korama yana gudanar da ruwa sai mazan Allah ya ware ya je ya zauna ƙarƙashin wani itace yana zaune shi kadai sai wani aran ne gawo rasulul haris sunan shi gawo rasulul haris sai ya ce yau ga muhammadu a gefe a in ban kashe shi ba ko Allah ya kashe saboda ya ga ba sahabbai kusa ba kowa daga annabi zai shi ba komai a hannun annabi ya lallabo ya zabo ya zabo sai da ya tsaya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce manzon Allah man yamna uku min ya al'ada waye ya sai shiga tsakanina da kai yanzu ga takobi a hannunsa yana girgiza manzon Allah lalabe manzon Allah ya ce Allah ya daga makamin zai buga manzon Allah shi kuma mala'iku suka damfara shi da ƙasa. Manzan Allah ya tashi ya cire makamin a hannunsa, yadda ne ƙirji sai ce kai kuma ba, kai kuma ba zai hana ka sai ce wallahi kafi ne, kun haira ahirin kafi na tuba na tuba. Sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake ce masa, ka faɗi la ilaha illallah? za ka yi musulun da ka faɗi la'ilaha illawon kyale ka sai ce a nan faɗa ba zan faɗa ba amma dai abinda zan maka ba zan yaƙi wani tare da kai ba ba zan taimaki wani a yakin ka ba annai ce don ga makamin ka tafi kama mutane wuri sai ya koma yana ce mako je ita kun me inda khairin nasi wallahi na zo mako wajen biyayyen mutane to Allah subhanahu ta'ala haka da yawa annabi na'am wala junaha alaikum wa la junaha alaikum in kana bikum adan babu laifi akan ku in kuna da in kuna da cuta min matsalar ruwan sama aw kuntum marda ko ba ku da lafiya an tadau aslihatakum ku ajiye makamanku abin da ake so dai a lokacin halin yakin nan kuna sallah makamanku na tare da ku don Allah ya ce ku riki kariyanku in ba ku da lafiya babu laifi ku ajiye makamin kar ku dauka wannan ya ba da fa'idan ashe wajibi ne a ɗauki makamin tare da sallah inda adamin uzuri in ba hanzari wa huwa wannan shine ɗayan maganganun imam shafi wasani magana na biyu annahu sunnatu rikon makamin nan sunna ne wa rajaha wa khudhu hidrakum ku riki tsaron ku min al'adu daga abokan gaba ai itarzu ku kare kanku minu da gare shi masaratun gwargwadon ikon ku inna Allah hakika Allah a addalil kafiri na azaban muhina ya tanada makafirai azaba ma abocin walakanci.
وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله كما وقولوا وجاهدوا وذكروا فأشروا الصلاة إن الصلاة كانت للمؤمنين كتابا موقوتا ولا تجوز سواد القلوب تدعو سالمنا فإنهم لا يعلمون وما تعلمون ويرجون من الله ما يعلمون وكان الله عليما حكيما فإذا ليتم الصلاة إذا كنتم مصلى فرجتم منها فاذكروا الله وأنبت الله بالتهليل دهيل الأشين لا إله إلا الله وأنبت الله وتسبيه سبحان الله سبحان الله أدوف هذه النقطة قياما أطيني wa ƙudan ko a zaune wa ala junubikun ko kuna kwanci ai fi kulli halin ko wani hali duk ibada na Allah yana da lokaci wanda zikiri zikiri da salatin annabi Allah bai sa musu lokaci ba sallah yana da lokaci azumi yana da lokaci zakka yana da lokaci hajji yana da lokaci amma amma zikiri bai da lokaci kuma abinda Allah ya ce kai da yawa sai zikiri fazkurullaha kathiran kafiran la'allahu tawallahu to kaga Allah ya kawo duk ta kowane hali kai a tsaye kai a zaune kai a kwanci fa idan anantum idan kun amince fa qimus salata an koma can wannan maganar halin tsoro din ku tai har zuwa lokacin da kuka samu aminci kuka tabbatar da ba abokan gaba da za su zo muku to ba qimus salata ku tsaye da sallah bi hukuki hal haƙorinta kaga wancan hali watakila takobinka akwai jini watakila riganka akwai jini kaga sallar da ake so a yi kawai sallar da jini ba zai yi ba in jinin ya kai dirhami amma wannan an ɗauke ta ga makami ga jini ga menene a dai sallar kawai Allah yake so a yi to amma idan kun naka komai ya samu yadda yake so to yadda haƙoƙin sallah yake so ta inna salata haƙiƙa sallah kanat alal mu'minina kitaban mawquta ta kasance akan mu'mini maktuban abin rubutawa ne makonan abin farlantawa makotan abin samun lokaci muƙaddaran wakatuwa falatu a faruwan jinkirta sallah har lokaci ya wuce laifi ne yin sallah kamin lokaci laifi ne kun kitaban mahukuta an aje maka sallan azhar da wai sallan la'asar kuma can in rana ya fara turuturu la'asar magariba rana ya fada isha shabaki ya buya asubahi abin da yake to me yana ka na sauri sai ga wani yazo kawai yana sauri da an yi magariba a hada da isha ba dalili ba dalili ko kuma da an ga hadari ai ba a ce ai sallah in an ga hadari ba ruwa aka ce ina ruwan yanzu ko da hanyar kashi zai da hanyar hadari zai wanka da kashi ai sai ruwan ya samu tukunna kuma aka ce tare da laka da duhu akwai tabo akwai duhu gidanka da nisa da masallaci to wai mutum ga kofar gidansa ba a kofar gidansa ba a yi ruwan ba an ga hadari waya ta da sallah ba a fi kihu ne a yi sai har ma malamai suka ce idan ruwan ya faru bayan magariba ne ba wannan in ruwan ya faru bayan magariba ma maganar tarawa in ya faru kafin magariban ne aka yi ta tarawa aka yi ta ruwan aka yi ta ruwan sai zama ga magariba an kira sallah ana ta tsoga ruwa sannan gidanka da masallacin akwai kwazazzabo akwai tabo akwai akwai duhu kowa yana da tocila kowa to me na gogawa ko ku a zo a za a hada Allahun kuma Allahun kuma ya ta mun mafuta Allah bai so in baka yi shi a lokacinsa bai so in baka yi kitaban mafuta lokaci ka kiyaye lokaci wani zala aya ta sauka lamma ba su sallallahu alaihi wasallam yayin da manzo Allah ya aiki da'ifatun wasu yanki a cikin neman abi sufiya da sahabbansa lamma raja'u da suka dawo daga uhudu lamma raja'u min uhudin fashakul jirahati suka kai ƙarin miki ya yi yawa ya rasulullahi an ji wasu ciwo da yawa ba su warke ba saboda suna ganin bai kamata annabi ya fita a wannan lokaci ba a bari a ɗan samu sauƙi Allah ya ce a wala ta hinu ban san ku da haka ba kar ku yi rauni fa ibtida'il qaumi cikin neman mutane kafirai duk qatiluhum dun ku yaƙe su in takunu talamuna in ku kuna jin ciwo kuna jin radadin miki fa'innahun ya alamuna kama ta alamuni yadda kuke ji su masu na ji kuna ku da lada in kun mutu ma aljanna su ku ga zunubi ga mugun zafin ciwo ai misalakun bala ta jimunu karku korata an kita jikun gaba ya yakin watar juna kuna kauna an tun daga allah min layi daga allah min nasara ne taimako da lada alayhi akan su ma layar juna abinda ba su kauna hunsu fa'amtum ta ziduna alaihim ku kun karu a kansu bi zalika da wancanansa bayan bai ya kamata an ta kunu ku kasance ku ne a gama mafi kwaɗayin a ce an fita min hulfiye da su wa kana Allah ku Allah ya kasance aliman masani bi kulli shay'in dukan komi hakiman gwani fi suni a cikin aikin sa da sun kwarata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na fadin su haka suka ce kai a tashi a tafi annabi ya tura mutum 330 suka kama hanya kuma Allah ya taimake su abu su yana ma ji tsoro ka su fito.
إلا أننا إليك بقول الهدي شرط أن الناس اجتماع عليك الله ولا تقل للغائبين مسمى واستغفر الله إن الله لا يغفر
Wannan aya da za a karanta ya sauka ne ana ce mutum wani mutum Ru'umatu bin Ubay Rikin sunan wani wani mutum ne ana ce mashi Umatu dan Ubayr ya sace sulke a cikin kayan ganima ya je koye wajen wani bayahudi sai aka samu wannan abin a wajen bayahudi wato da ya je dauka sai sa abu hungaye sai dauki abin ya ta tafiya da shi ya ta tafiya da shi har ya kai wajen wani bayahudi ya ce ga ajiya gari ya waye ana neman waye sace sulken na ashe komatu sai aka bi garin na ashe yana zuwa har aka kai gidan shi wannan bai wuce bai wuce ina ka samu wannan kai ka sato ce wallahi ba shi ya saka ba wani ne do matu shi ya kawo mini ajiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kira do matu do matu ya ce wallahi shi bai sata ba alhali shi ya sata yana jayayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya so ya yi ma bai hude hukunci sai ya ce ba haka ake ba ya rasulullah inna anzalna ilayka alkitaba ai mun saukan maka qur'ani bil haqqi da gaskiya muta'alliqun bi anzalna li tahkuma bainan nas dan kai hukunci tsakanin mutane bi ma araka Allah da abinda Allah ya sanar da kai fihi a cikin sa wala takun lil kha'inina hasima karka zama mai husuma ga mai hayayinci kamar to kha'ini ne shi yasa ta yana so ya gobe mai wani don ya gaba addinin kure da shi kai ma annabi ka nemi gafaran Allah fi ma hamamtu bihi abinda kai niyya dan yayi niyya ya hukunta bai wani Allah ya ka nemi gafaran Allah inna Allah Allah kana ya kasance gafuran mai gafara rahimun mai rahama sannan wala tijali ولا تزال الأرض تدعى يسألها أنفسهم إن الله لا يحب على طوال المسلمين يسأل كل الناس ولا يسأل الناس وقال له ما أعلم الرقى أعرفت هؤلاء الجهل فقرتم هذا السنين وإذا جئنا على مقدور الكعبة حمل كل عليه الحسينا
na'am Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wala tujadil kar kai jayayya anil ladina ga kare waɗannan yaftanuna anfusuhum da suke saban kanan su suke fa'intan kansu bil ma'asi da sabo ne anna wa balighi da qiyanatihim alaihim alluba wato cutan ha'incin su zai koma kansu inna allaha alla la yuhibbu ya son man kana wanda ya kasance hawwana mai yawan ha'inci asiman mai daukan zanubi a kin ku zai masa hukuma yasafuna minan nas suna neman ɓuya daga mutane to ai Allah ya gani domin manzon Allah ya kira kauma yace kai kasata yace ba ni na sata ba mutanen suka zo suna kare shi ya rasulullah to mutu bai taba sata ba barawo bane ba barawo bane to shine Allah yace suna neman ɓuya shi da mutanen sa don yin kunya wala yasabuna basu ne tsewa daga Allah ba wa huwa ma'ahum Allah ko yana tare da su bi ilimi da sanin sa idan bayyituna ma la yarda dan sun kwana da abin da Allah bai yarda min alƙawari don annabi ya ce a zuwa rantsi suka ce gobe za su je su rantsi cewa shi ummatun bai sata ba Allah ya ce suna kwana da niyan abin da bai yarda ba na rantsuwa na min azmihin na karfafa niyan su akan rantsuwa ala nafi sariqati a koran satan su jefa mai yahudi bi har ita wa kana Allah Allah ya kasance muhidin mai kewayawa ilmin sani bi ma ya'malu na cikin cikin aikatawa wannan da manzon Allah ya sauka a nan sai ce a kamo da ummatu ya ce barawo ya yanke hannunsa wa sariqo sariqatu aka yanke hannunsa shi kuma daga nan ya gudu zuwa maka ya rinda ya zama ruwan barawo Na'am, sahadun ga kuna ya fa'ulaye, gida zance ga mutanen ummata jadattun kuna husuma, anu, ai an tsohomata wazawi ga doma da mutanen sarakuri a fil hayatin duniya a rayuwar duniya. Kuna ganin kamar Allah bai gan ku bane a nan duniya kuna son ku yi jayayya a kansa. To, ban mai yi jadon wa zai yi jayayya, wa zai ma Allah jayayya gabarin su yau mulki ya mutu ranar kiyama, za a zabon ya zauta su. amman ya kono alaihim wakila wa zai zama wakili a kansu ya tawalla da zai jibanta da amarinsu wai zubo tun ku dai an hun gabaninsu a lahira kenan la a hada ya fa'an zalika ba mutumin da zai haka wa man ya amal su'an aw yadhlim nafsahu summa yakfirullah yajilla ghafurur rahim duk wanda ya aikata mummuna aiki zunubi ya so bihi gairu wanda zai bata waninsa kamar jifan daumata da yawa yahude aw yazlim nafsahu ko ya zalunci kansa bi amali dhanbin qasirin alaihi da aikata zunubi da ya takaito akai summa yastaghfirullah sannan ya nemi gafaran Allah minhu ay yatub yatuba to da Allah zai samu Allah gafuran mai gafara lahu gare shi rahiman mai rahama man yaktimu isman duk wanda ya aikata zunubi fa inna ma yaktimuhu iyaka yana aikata zunubin ne ala nafsihi bisa kansa da annahu balahu domin alloban zunubin ne kuma kansa don shi za a kona wala ya dauro da cuta gairar honansa ba wa kana Allah Allah ya kasance aliman masani hakiman gwani fi sunihi a cikin aikinsa
ومن يتبع قتيلة أسلم ثم أسلم ذريعا فقد كفر فلانا وأسلم مهينا عنه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لما قال رسوله أن الرسول وما يدلون إلا أنفسهم وما يدلون من شيء وأما لها يدك شرعا ومثلها وأنت وما نفسك شرعا وكان فضل الله عليك عزيما
ومن يكسب خطيئة wanda duk ya aikata zunubi karami au isman ko babban zunubi khati'a karamin zunubi isman babban zunubi sun mayar bihi sannan ya jifa da shi ma'ana ya bari bari an yana kubuta nuna da gare shi baka dihi ta mana buhuta ne ya jifa da shi ke ganin ba komai ba ne hakika ya ɗauko buhuta nan babban ƙarya bi ramihi da jifansa wa isman da zunubi mubinan bayyana bayyana ne bi kansu walau la fadlillahi alayka in ba dun falalan Allah da ya maka ya Muhammad wa rahmatuhu da rahmansa bil ismati da cewa Allah ya kare ka duk inda kake la hamad laifatun wallahi wasu yanki sun kunsa a zuciyarsu minhu daga mutanen ummat suna zuwa suna rantse masu cewa ba su yi sata ba sun kunsa sun yi nufin an yi lulluka su ɓadda kai an kalaye gaba da hukunci bil haƙi da gaskiya bitalbisihim da rikitarwansu alaika a kanka kana ganin su muminai ne kana ganin shi wannan mumini ne ka so ka karkata zuwa wurin saura kaɗan su karkatar da kai to in ma sun yi haka ma ya zillu na musu da kowa ba illa an bunu sai kanin su wa ma ya zaro ka ba su cutar da kai min shay'in wani abu li'anna wa bala domin masiban cutar wasu da mu alaihi makansu wa anzalallahu alayka alkitaba Allah ya saukar da Qur'ani akan ka wal hikmata da hikima ma fi abin da yake cikin sa min al ahkam na hukunce hukunci wa alamaka Allah ya sanar she ka malam ta kun ta'lamu abin da baka kasance ka sani ba min al ahkam na hukunce hukunce wal gaibi da abin da aka yi baka shine gaba abin da ya faku gaban ka wa kana falullahi falalan Allah ya zamo azimin mai girma alayka akan ka bizalika da wancanan ka wagairihi da wancan alhamdu
an zo shamari da hukumi da za a yi shamari sai ne ya kabara kuma yi zallar mutu da tsaye ya shamari na a zaune waya wani yawan na zaune su guragu ne za su bi shi a sharaɗin sallah in leman lafiya ma mu masu zama lafiya ya aka yi ya gama sauran goma a tsaye kuma na shaba'i da hudu ne ce zai a zaune in ba zai iya ba a sa wani muna ya ci gaba da shaba'i da hudu ba shi ne kadai lema ba in ya ji ya gaji ya koma ma mu ya bi a zaune shi tunda dai dukkan su akwai masu iya tsayawa ba kamar ba zai yi a ce su bi mutum suna tsaye suna da lafiya shi kuma yana zaune ba
akan kaza wai kan mutum ne ya yi sallan tarawih da wurin da za a yi ta wani da wuce wai ya yi man wani sami ma wai ya ce kawo wanda ka baye ta wani da wuce ai shi limanci ba sarauta ba ne cancanta idan ka je maka yanzu za ka ga tarawihin da suke yi in an yi raka'a biyu sai wani liman ya dawo bayan sai a sa wani yayi saboda tarawih ma'ana hutu tarawih a dan huta shine ma'anar tarawihi din idan an yi raka'a biyu sai a kan huta dan shakata sai a tura wani ne amma ne kawai muke buge buge mu tashi da yake ana yi to limamai za su iya zama wa uku ma idan shi liman ya ɗaya biyu ya kasa sai ya dawo ko kuma shi ma ya huta a sa wani ya ci gaba haka ake yi har a gama sallah
akan kaza wanda za a tambaya ne wai saboda lura ne ya hada da yi azumi ba aka yi azumi aka kama ga baki daya to a daga gani ta samu kamar shekara daya ba ta samu wannan azumi ba wai ya za ta yi ne wata abin da yake cikinta ya fita idan ya fita sai ta bari har ta samu lafiya idan ta samu lafiya ko da wani shekara ya zo ba ta samu yi ba shekaran bara misali ba ta samu yi ba ta zauna cikin wannan lalura har wannan azumin ya zo wancan na baran yana kanta ba ya fi mata ba idan wannan azumin ya wuce sai ta shiga biya kawai abin da za ta yi wancan na baran tun da ta ƙetare shekara guda kowane rana ta biya azumi ɗaya za ta yi sadakan mandunabi saboda ta ƙetare wannan shekara iyakansa kenan sai ta yi na baran idan ta yi na baran shi kenan in kuma bana ya zo tana da lafiya za ta iya yin na bana ɗin ba za ta bari ya taru a kanta ba in an gama sai ta ɗauko na baran tana biya kamar yadda nace in ta biya sai ta yi sadakan musulmi saboda ƙetare wani shekara Akan Allah ya soyi idan kun ba ila halin da za ta yi rana da yi ko za ta yi mana da yawa ta samu da masu ai dama Allah bai kallaba maka abin da baka da shi ba ma mai da lafiya ai ba ce yi ba balle sadaka saboda karen da ta samu ta yi wanda ba ta samu ba Allah ya dauke mata wanda ta samu ta yi Akan Allah wani yana tambaya ne wani mutum ne da lura ya same shi sai ya suma bayan sallar la'asar da ya samu da lura sai ya suma to ke farko da ruwan da su kuma ya tafiya ke farko da ruwan da su kuma ba sai bayan sallar magariba. Wai ya mutum wannan abin ya ce.
to me yace yana ba shi yana ba shi ai lafiya lau zai ci gaba Allah ya karba hakan da sallah ne sai mu ce ba zai biya ba abin da ya suma a tsakanin in ka tare kuma sallar ka da mutarfa zuwa sallar goma.
in dai lokaci ya fita lokacin sallar ya fita ba biya in ko akwai lokacin shi ya farfado zai biya
Da aka mutala wani yana tambaya wani mutum ne matar tsari to sai ya zama ba shi a kusa kuma ya yi tafiya. To da yake sai nan kuma ga tarin an yi haifin wani yaya za a yi a kula da gudu ba kuma ga shi ba shi a kusa.
ba waya ne inda waya sai ya bugo ya ce a yi ma yaro hudu ba ai ba wani abu ne hudu ba ba sunan da ka zaɓan ma yaro za ka sa masa in ana bi jinjiri aka gama wanke shi kaniya za ka samu suna za ka ɗauke shi ka kama kunninsa na dama ka yi kiran sallah ka ko ka faɗi sunan ka kama kunninsa na hagu ka yi iƙama ka faɗi sunan shi ne hudu ba wani abu ba ne sai addu'a da za a yi masa sai ya turo da waya ko akwai wani almajiri a kusa da wurin ko malami cewa kai ma yaron nan hudu ba da suna kaza shi ke da magana a baya don kuma bai samu ba ran da ya dawo ya yi yana iya cewa sunan shi kaza ko kuma ita kowai in tana da dama ba zai faɗa ba ta sa mashi suna ba
A kan matsalar wannan wani na tambaya ne. Wai ya matsayin mutumin da ya kare azumin shi da gargar a kan an yi wani wani alƙawari in har ya yarda ya kare wani azumi wai za a ba shi sana'a.
la la asali mahallukin fi ma'asiyatil hali saboda haka ba ya da azumi kafara ya kama shi na azumi 60 a kan shi saboda ya sha ko wannan abin da za a bashi ko an bashi ba zai albarka ba
aka wata zanen zai akwai ma'aikata da kasuwar da yi wasu da roƙon ma'aikata Allah da ya taya su da addu'a a kan suna bin bashi na tsawon shekara ɗaya masu da masu lantar ma'aikata su aka a cikin addu'a a biya da wannan abubuwan na da suke ke sauran ma'aikata yi neman addu'a a gurin mara a kan damuwoyi da bukatu na Allah sa masu zuwa yanzu masu tausayi ne su biya su. Sannan sannan Allah Allah ya hore mu kowa kowa da bukatar na alheri Allah ya biya mu. لا تعذبنا فإنك لا تمشي وصبر لنا فإنا لا نمشي اللهم أنت عليم بحوائجنا ولا قلائها قدير وهي عليك يسير ومن علينا قلائها يا أكرم الأكرم يا أجمل الأجمل اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغرب فاتح لما سبقنا تنجم جمهاري لا تبعد الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah, tafsirin Alkur'ani mai girma kuka saurara daga bakin Sheikh Maulana Khalifa Sani Zaria wanda ya gabatar a babban masallacin Juma'a na masarautar garin Zazzau. Yusuf Rufa'i Yusuf nake cewa masu saurare mu tara a gobe idan Allah ya kai mu da fatan za mu yi amfani da abin da muka ji. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa Khalifa lafiya da nisan kwana mai albarka ya haɗa shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.